الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايع هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya yi daidai da daren sha ɗaya ga daren sha ɗaya ne ko ga watan rayu usani jira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan goma miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku ina inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai suna kitabul akhdari wanda kai tsaye ana sauran mu ne daga masjid taqwa satin da ya wuce mun tsaya inda malam yake ce muna wa yajibu alayhi an yuhasiza ala hududillah ya zama ga mutum baligi ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya ƙifu inda amurhi ya tsaya inda aka umarce shi wa na haji ya hannu da abin da aka hane shi wa ya tubi ilallahi subhanahu wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamun Allah ya yi rushi da shi. Malam ya ce, Su'al tambaya. arifku anna taubata wajibatun yanzu na san tuba wajibi ne fa ma hiya shuru'iha to menene sharuɗan wannan tuban malam yace wa shuru'ut taubati sharuɗan tuba annadamu ala ma fata shine mutum yayi nadama aikin da yayi wanda yake ba daidai ba aikin da ya na zunubi mutum yayi nadama shi malam yace wani yato Allah ya uda ila zambin sannan ya kudurci ne cewa ba za ya sake komawa ga wannan zunubin ba shi ma baqiya alaihi min umrihi daga abin da ya rage mishi na rayuwar shi kunga sai malam yake cewa ashru'ut tawbati sharuɗan tuba malam sai kawo mana sharuɗan tuba guda uku yace na farko shine mutum yayi nadama aikin da yayi wanda aikin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu shine mutum yayi niyyar ba za ya sake komawa ga wannan zunubin ba har ƙarshen rayuwar shi sannan na uku shi ne ya ce annadamu alama fata wani ya ce Allah ya uri ila zambin shi ma baƙiya alaihi min umrihi ko inan bai kawo shi ba inda yake cewa wa yajibu alaihi ya zama wajibi gare shi an yasruka al-ma'asiya ya bar saba Allah fi ta'atiha a cikin lokacin in kana musalabatan biha in ya kasance yana cuɗani da wannan saba yana ƙasa ko yawwa to kun ga sai zanu wannan in ga abin da yake saba Allah subhanahu wa ta'ala ne matakar mutum ya fada ciki to abu na farko da ake so shine yayi nadama wannan aikin da ya aikata na saba Allah subhanahu wa ta'ala yin nadama shine ake cewa mutum ya yi dana sani da abin da ya aikata wanda yake ba daidai ba sannan malumai sun tattauna dangance da irin wannan abin da ya shafi a shuruɗin tauba wanda in ba namun ce ba abu zai da tsarawa ya kawo cikin risala yace akwai cikon na uku ko na hudu yace shi ne in laifin haka kuma cikin sharrin rabi sani yace in laifin ya zama da tsakaninka da Allah ne ke da kai wannan uku yace amma in laifin ya zama da tsakaninka da wani ne to akwai haƙƙi na hudu mun fahimta yace shine kamayar da zaluncin da kai to kun yanzu za mu tattauna su baki ɗaya na farkon shine mutum yayi nadama aikin da yayi mara kyau yayi ta da ya san wannan abin da yayi sannan ya kudurci niyyar cewa ba za ya sake komawa ga wannan zunubin ba matuƙar yana raye insha Allah ta'ala malumai suka ce to akwai wanda zai barin zunubi zai barin zunubin ne sabida gudun abin kunya gare shi misali zai yi sata sai ce bari dai ya bar satan nan don ka a gura mishi a ce shi barawo kun gane ba asali zai bari bane don Allah ya haramta a'a shi zai bari ne don kai ya gadon makan shi da abin kunya suka ce sannan kuma kan mutum ya ƙudurci saɓa Allah subhanahu wa ta'ala don bai samu dama ba sai ya ce ya tuba kamar misali mutum ya yawan da ya da wata yarinya cikin ɗaki zai lalata da ita sai ya ƙudurci ne in ta zo sai ya lalata da ita sai Allah ya sa ba ta zo ba sai ya ce ya ma tuba kaga wannan ba tuba bai bai tuba ba muna fahimta mutum zai kudurci ya ce bari ya sha abu kaza ko mutumin da ke shaye shaye sai talauci ya sa bai samu kuɗi ba sai ya ce ya tuba ba tuba bai a'a abin da ake ce mutum ba shine ka bar abin lokacin da kake da cikakken inci mun fahimta lokacin da kake da ga kuɗin na kai lalata misali kuma ga yarin da kiran jabul da ita ta zo ba wani abu da ya hana kai lalata da wannan yari ya ce tsoron Allah kawai ka ce ka ba kamar yadda ya zo a cikin riyadu salihin ko wanda bayan Allah nan guda uku wanda suka shiga cikin cikin wani kogo sai dutse ya liƙe su wanda aka ce kowanne daga cikin ya yi tawassuli da aikin da ya yi mai kyau ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga su daga cikin na daga cikin su wani yace Allah akwai wata yarinya wanda take kama zaman ne shi take iya ko kujin yayi ya neme ta yayi lalata da ita yarinyar nan ta kiya wata rana sai bukata ta kama ta sai ta zo ta ce ya ba ta wuƙi ba ta yace sai in ta yarda wannan lalatar da ita ta ce ta yarda ta ba da kai shi ma ya yarda kawai zai yi lalatar da ita sai yi tsoron Allah ya shigo shi ya ce ya tuba kuma ta tafi ya bar muta sai ce Allah ha in na yi wannan ne don kai Allah ka sa wannan dutsen ya hita min kare da cikin wannan rami sai Allah ya sa dutsen nan ya buɗe to kaga yayi yayi ne dan Allah mun fahimta ba wa sai ka bincika ka bincika kaga babu hanya ba sai ka ce na su ba a sai sa ai annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa Allah yana karɓar tuban bawa matakan ran shi bai zo gargara ba kamar kai ne baka tuwo ba sai da kaga babu dama kana sata baka bari ba sai da aka kama ka kace ka su ba mun fahimta to kun ga asali ga abin da ake to yanzu bayan ka ta su gano kana da cikakken inci to sai ka yi nadama kan wannan abin da ka aikata ka yi ta da ka sani jikin ka tsoro abin kana jiran kana bacewa saboda ni abin da ka aikata bayan mara kyau sannan kuma ka ɗauki alwashin cewa insha Allah ta'ala ba za ka sake komawa zuwa ga wannan zunubin ba matuƙar kana raye malumai suke cewa mutumin da ke aikata wani zunubi sai ya ce ya tuba kuma sai ya ƙara aikata wannan zunubin suka ce kamar asali yana rena wane ne mahalicin shi shi Allah yana son in kace Allah na tuba daga biyan bokaye Allah na tuba daga ɗaukar layu Allah na tuba daga zuwa wani ɗan bori to ya zama na duk wata alaƙa da ke da kai tsakaninka da su kayan su kanka ce ka tuba kana da tarin layu a je sai ran da aka kaɓo ka kuma ka je ka ce ka ɗauko kaga asali baka tuba ba muna fahimta a'a in dai ka tuba za ka tattara su ne ka kone baki daya kuma duk wani abu da zai shigo tsakaninka da wa'ancan mutanen banzan ka dace a lati muna fahimta a sannan kuma mutum yayi ya dage da tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala ya dage yayi ta tuba ya ce Allah na tuba Allah ka yazo mini saboda wanda yake kuwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yana tuba a yini yace so dari wani ruwa yace sama ga so 70 annabi yana tuba sai ka yana ɗaya daga cikin addu'o'in sai addu'o'in da ke shine kullum mutum yayi istighfarin na Allah guda ɗari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah mutum yayi sai saboda shi istighfarin nan shine ke buɗe duk wata kofa ta arziki duk wata matsala in kaga ta tushe mutum ya dage da roƙon Allah subhanahu wata'ala matuƙar kana tuba da hanyar da ta liƙe sai Allah ya buɗe ta kowace irin matsala ce in dai kana tuban ma Allah subhanahu wata'ala Allah zai kawo mahita Allah zai kawo canji yanzu cikin mutanenmu da za ka ce ma wani su ji tsoron Allah sai ce ni yayi ko mutum ya zo ba da matsala ka ce ko ma kai ta tuba sai ga abin nan naka gaskiya ba haraka sai kuma la ana so a yi sha yanzu magani yanzu ka ce a koma a yi ta tuba sha yanzu magani yanzu sai Allah kuma shi ne aka ce ka koma wurin shi ka tuba kullum muna ba da kissa na annabi Nuh ko wanda Allah yake cewa ka ce mu mutane fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku tuba mu Allah subhanahu wata'ala Allah ya kasance mai gafara zunubai ne yusilu samaa alaikum midrara Allah zai sabkan muku da ruwa daga sama in kuna wahama da yiwa matsala abinci Allah ya zai sabkan da ita wa yunzirukum Allah ya kai zan ƙara muku wa yunzirukum bi amwal da dukiyoyi iri iri Allah yake hadda ma ƴaƴa hadda iya kaga to yanzu cikin nan wannan matsala ne Allah subhanahu wataala bai kawo ba Allah yake wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara zai sa muku teku iri iri zai sa muku jagai ayi ta noma rani ayi ta samun abubuwa wanda akwai mutanen sabai wanda Allah subhanahu wataala yake cewa laqad kana min sabai fi maskanihim aya jannatan an yamini wa shimal kulun min rizqi rabbikum washkuru la aka ce ku mutanen sabai aka ce da mutun ya dauki kwano ya wuce kalambunan su kai ya saba komi ya wuce kawai sai ya sai ya cika kwanan da ya dauka har yana zuba saboda ni Allah ya zuba musu arziki Allah kawai yace abin da yake bukata su ci su gode mishi amman kuma da suka kiya ne Allah ya dace sai ya sauya wannan abubuwan guda biyu ya kawo ni bala'i ita iri iri shi ya sa kai ɗan uwa duk lokacin da ka ga wani matsala cikin rayuwarka abu na hoto da za ka yi ko shi ne ka yi ta tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah wa atubu ilai Allah na tuba Allah na tuba dan ya iya yiwa wani abun baka yi ba kaga an yi ne kai shiru sai Allah ya azabtar da kai da wannan wa amma mu wannan bu mai da shi laifi ba kana kallon ayi banna wanda kana da ikon ka hana sai kai shiru ta dalilin wannan sai Allah ya azabtar da kai kai baka sani ba shi yasa to ka gana ɗaya daga cikin abin da zai sa Allah ya hima wannan laifin shine ka tuba to sannan in laifi ne wanda yake da alaƙa tsakaninka da wani sai in na dukiya ne sai ka je ka mayar mai da kuɗin shi in ka sasan ma mutane kuɗi suke ka tuba daga sata sai ka rinka musu gida gida kana mai da musu kuɗi muna fahimta in kuma ba ka da kai sallama wa ni ne kai ne muna lahiya to wallahi abubuwan nan kwanaki da ake saji ba aka gani ba musu to da man dai san jarabawa ce amma yanzu dai na su ba ina roƙon dan Allah ka yaye min nayi nayi idiya ka ban da halin biyanka in ya yace ya yaye ma shi kenan sai ka yi ta tuba wurin Allah subhanahu wataala in ya ce yaye ma ba kuma wallahi shi ka biya shi ko mene ne sannan in zamnawa ne kai ka ɓata mutum ko ka mai shegi ko ka mai ƙazafi ko kai gulmar shi shi ma yana buƙatar ka je ka sarra shi ka ce kowa ne wallahi inda na zamna cewa ne ke kai kaza ne kai kaza ne kai ko da ya aikata laifin ai mutum ya yi laifi ka zo ka rinka gayin laifin shi wurin mutane gulmaci mutum ya yi sata duk inda ka zamna ka ce wani ɓarawo ne ka yi gulmaci gulma wannan ita ce asali gulma mutumin da ke aikata abu ka rinka gayin laifin da yake to shi ne ka yi gulmaci to kai in kai wannan sai ka je ka sarra shi ka ce ya yi ma in kuma kazabi ka mushi in ana shari'ar musulunci za ku tafiya wurin alƙali amma bulala guda 80 sannan ya zama da duk inda ka zauna ka ɓata shi sai ka koma kana jama'a ku yi haƙuri kwanakin ta ni na rasa matsalar ƙwaƙwalwa ce na samun ko menene ƙarya ce ne ta he samu duk maganganun da na rinka yi kan wani wallahi ba gaskiya ba ne wani mutumin kirki ne wani kaza ne wani kaza ne kaga in ya ce ya yaje ma sai ka koma inda ka bata shi ka gyara shi saboda ne yanzu shi ya ce ya yaje ma bai san ka je duk ka kokata shi ba kai ka san inda ka je ka zauna duk inda ya wuce yana da kamala amma ana cewa ai wani kaza ne ai wani kaza ne ai wani kaza ne shi yasa kuka ga da an bi musulunci wallahi da an zauna lafiya kallon ya aikata laifi ma ba a yarda ka ambaci laifin shi ba matuƙar ba wurin gyara ba ne ba yanzu misali kaga wata yarinya tana jira kohon gida tana wasu abubuwa wanda ba su dace ba da duk in ka zamo fada in ta wuce ta ce wai in yayi ai ba karamar da iska muke in ta wuce nan da dare kaga abin da take wai fata ta yi gurmata ko da kana yi amma abin da ke daidai sai ka canza ka in kana da wannan damar in kuma kana kallon kai ka wuce ajinka sai ka je ka sarra babanka ka ganin ka zo da magana gyara ba ka da zunubi ba gulma ba ka zo amma sai ka zauna saman fada kana kai subhanallah ai ma sai zamban can kai Allah gyara wai ya aka ce kai kai dai duniya ta lalace mana ni ce a an kusa tashin kiyama duk sai hankalin ku ya zo ina ga yayi da sauce eh ki kaya ba hijabun ne kawai bin gane ba baka yarda ba so yake duka sai ya yi ra a tance in ta kakkaf duk inda wani tunanin ke yake ya kakkabe shi ya mai dashi ne ke ai ina in ta tsaya hira nan wurin baka gani kike yi ba ai ai kaza ai kaza in an yi sa'a kai ya kara in kuma an yi sa'a shafa ne sai abin da Allah ya to kaga yanzu shi yanzu da ai gidansu ce yake aikata laifin bai so ambata kuma laifi ne amma dangi suke so ka ambaci na gidansu wa an su matuƙar ba wurin gyara ba ne ba kullum ina ba da wannan misalin da za ka gaya da sun zamna suna shan wuyi abin da ke daidai ka zo ka musu wa'azi in kana iyawa in ba ka iyawa ka nemi wanda suka iya ana su illa tijawa ne ko unguwa in uwayensu ne yaran can suna kaza a musu magana ko kuma ka yi akwai gwamnati da je kwamfiriya ta ce ko akwai wasu yara kan wallahi ƙarfi kaza in kun zo in kun yi ba za ku talla su suna shan wuyi sai su zo su kame su sai Allah ya baka lada amma duk inda ka zauna sai ka wuce ka ce wa'ancan ɗan shaye-shaye ne gulmar su kake zunubi za ka samu saboda asali ba ka kawo magana wurin a gyara ka bane ba muna fahimta duk maganar da ba mahallin gyara bane aka kawo ta gulmaci kamar yadda satin can da ya wuce na baku misalin wanda aka zo nema arme aka zo irin fadar da uban yake zama sai suka zo suka ce da Allah ko wani yaro ya je ungo mu nema arme sunan shi wani muna so mu san halin shi kawai wani da ya miƙe sai shi ai wani ce wallahi baban shi mutanen kirki ne nan muke zama tare da shi nan muke cin abinci nan muke sallah kawai sai malami ke yace Allah shi ne makareci yace ku yi tsoron Allah wannan amana ce an zo tambaya halin wani ko an zo tambaya halin baban wani a ka zo kana tambaya a baka labarin halin baban sai a baka labarin tani aski abin yayi daidai a ana tambaya uba ba da ba ake yi magana ana tambaya da ba magana uba ba ake yi abinda ka sani nashi to an zo nan kuma ba a buƙatar ka ɓoye wani abu da ka sani in sun tambaye ka dangane da halayen shi sai ka ce wani ko aini da ina ji na shan wuyi to uku kuma duk wata kaza da ta wulga da in tana da rabon wahala ban da ita amma in sun ce me aikin shi in ka sa aikin shi to sai ka ce yana aiki kaza aiki suka tambaye ka kai musu bayana aiki katta shiga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mai sharrin mutane shine wanda yake ba da shaida ba a tambaye shi ba kawai ba a tambaye ka ba sai ta ai wannan mutanen ne Allah ya in suka je kwamfiya suna kan bayan rika na banza da wani wata kila in kana rabon wahala har ka ce kai daga an zo ya aka yi ha ha subhanallah kawai malam abin da ka gani ka yi bayanin shi in an tambaye ka ka yi bayanin shi shi yasa annan muhammad salam yake cewa da ma yuriduka ila ma la yuriduka da abin da yake min husnul islami mar'i tarkahu ma la ya'ani yana daga cikin mahi kyan musuluncin mutum da abin da babu shi ya hidda hannun shi da abin da babu shi ya hidda hannun shi in ka sa akwai ka ka tsaya in da ba kai kara gaba kawai ina ruwanka da abin da yanzu ka lura mutanen mu fa taro ma in suka gani ko gida sai sun tsafin shi ne ake matar da mijin ne ke dande wani ma sani da gulma bai mai kawa shi kadai ya kale sai ya ga yato mutane su zo ka gani a musulunci haramun ne ka leka gidan makwabcinka matakar ba da izinin shi bane ba shi yasa kullum za ku ji ana cewa in ana karatu zaman lahiya shi ne aiki da karatu ko da malam ya miƙe tsaye ce yaron nan da kuke tambaya ya ce ɗan iska ne ba mutumin kirki ba ne ba kuma ɓarawo ne kuma wani da ya ce ma uban shi mutumin kirki ne shi ya maɗe ya kirki ya ce in ka je ka ce mishi ni na gari shi ya sa kai a zo a tambaye ka halin mutum ka ce amma dan Allah kake ce ni na gari to ƙarya kai ka zai ka ce in an ji a ce kai ka zai a zo wani kai kace kaza eh wani ba kai kaza ba kai kaza ba to kaga in ji sai ji sai ai ba ka yarda kai wannan magana sai dan ne ka mana sai ya zo ce malam ka ce kaza ka ce kaza kai na ce eh ba kai kuma tsaye wani ciki ba ba kai kai kaza ba kai kai kaza ba yace kuma kai ba karawu bane kama wani saka kama wani saka kuma ni ma kamun saka sai ta ai malam nan su sai ce to mai don mu kayan da ka sake mu je mu gane kasu ba daga an zo je mu ce kasu ba to kaga in mutum ne ka zalunta in dukiya ce ka mayar mai da ita in mutunci shi ne ka sanya za ka to kaga akwai matsala ka zo ka rinka maganganu kan mutane wanda wani mutumin ma ya mutu wani mutumin ya mutu lokaci ya yi a wani mutumin ya mutu tambaya gare ka ina jin ka ƙwarar kuma sama a eh eh kwarai da gaske ba kai aka tambaya ba amma ya zama na kai ma magana da za ka yi kana da yaƙini kana da garanti kan abubuwan da za su ga ka aje wancan in ka zauna kwada shi ke ba da kuɗin shayi kuma ka yi za a buge shi ka ce a tsaya ka gani ba yiwuwa muna na a mutuncin wani yanzu ne ka tashi kai ta kuma hamba na banza ta fahimta amma yanzu misali sai zai ce wani ga mun halin wani in ba ka yi tambaya ba in ka san halin shi mara kyau tunda ba ka yi tambaya ba sai ka yi shiru amma sai ka ji ana yin wasu abubuwa wanda kuma kuma abu na farko asali ma ba karyatawa ake yi ba tunda wata kila shi wancan zai bayanin abin da wani yake yi kai baka san yana yin shi ba tunda akwai wani a unguwa shi mummuni ne in ya ketara ta unguwar makiri ne haka nan ne kenan kun ga abin da yana buƙatar tsantsan musamman magana kan mutuncin mutum musamman magana kan mutum kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mahi sharri mu kuma shine wanda in aka tambaye shi sai da yake yin shiru ka sani banna ce amma sai kai shiru kana ahi babu matsala komai kuma muna hiki ne an zo unguwa ana neman yan wuri kana gidan ku akwai kana a gudan babu matsala ta ga kai mai shirin mutane ne mafallaci ne kai ji annan Muhammad sai ka a nan gidan ma akwai guda takwas ku shigo ka ga dukkan gidan mutane ba ku gudu ne gidan ku ba wanda in ma na manta ba akwai wani azan na ibn mas'ud wanda wani ne ina ji yace wata baiwa ya sai baiwa ne ko ya bada an sayar da baiwai sai ya bace an rasa ina yayi to yanzu kaga mutumin nan ya tsaye kuma akwai dukiyar shi hannunka to ya za ka yi kamar mutum kun shigo cikin tasha ana tsaye mota za ta tashi yake rike min ana nan sai aka tashi kai kai ne ma mutumin nan kama ko kasa ya za ka yi wannan abu a abu na farko in ka neme shi baka gan shi ba za ka iya sadaka da wannan abu za ka iya rike shi har wani lokaci ko ka cinye a matsayin sadaka in ka tantance kici da sharadin dirran da mutumin nan ka ganshi kuma za ka mai da mai kayan shi in kuma bai zo ba kai sadaka to Allah kai lada zuwa gare shi wanda ya bayyana kuma sadaka ta ce Allah to ta dawo mu wurin nabiya shi shi yasa wani abu sai musulunci shi yasa da duk in aka gama wannan sai ka ji wani Allah subhanahu wa ta'ala yake ta wa man taba wanda ya tuba wa amila salihan yayi aiki nagari yayi aiki mai kyau Allah ya ce fa innahu yatubu ila Allah mataba kaga wannan shine ya tuba haƙiƙanin tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ya tuba haƙiƙanin tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan ka tuba kai nadama a ka bar aikin zunubin da kake yi kuma sannan ka dage da istighfari istighfari aiki ne mai kyau a in kudin wani ne ka mayar da shi in mutuncin shi ne ka je ka roƙe shi ka zamna ka ga zamna wanda kake ka wanke shi aiki ne mai kyau sai Allah ya ce to ka ga wanda aikata wannan to shi ne fa yayi aiki aiki nagari shi ne yayi tuba tuba wurin Allah subhanahu wata'ala ingantaccen tuba muna fahimta yan uwa to wannan mun taba a gurguje ban sani ba ko bayanin su bai yayi soyini sai malam yake cewa wai eh su'al tambaya mata ya turku ma'asiya wai yaushe ne shi wannan mutumin zai bani saban Allah malam yake wai jubu alaihi ya zama wajibi a gare shi an ya turku ma'asiya ya bar saban Allah fi sa'atiha a cikin wannan lokacin in kana mutalabbas mutalabbisan biha haɗin ya kasance yana cuɗani da wannan saɓon Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga a nan kuma bai halitta ga mutumin da yake saɓa Allah, an yi wa'azi sai aka ce shan saba babu kyau. To daga ranar nan sai ce ya tuba, in tana ga bakin shi aka ce babu kyau sai ya juwa da ita shi ne tuba, amma bari ce bari in kashe wannan daga ita da yana bari bai tuba ba.
bai tuba ba in ya ga abin da yake yi yace ya zama wajibi gare shi ya bar saba Allah a cikin wannan lokacin in ya kasance yana cuɗe ni da shi kama tsaye ta kangar gidan mutane za ka sata sai wani ya ganta sai kace na tuba to ka san ko kaka ce to tahi dai in kai kwana sai in san ko a'a ka san ko ku tahi ka rike kiyan shisha ga bakin ka za ka ja da ake ai Allah ya haramta Allah ya haramta sai kai wurji da ita kabala gwangwanin Allah ya ɗebe miki albarka Allah mun mutsayi da ke shi ne ka tuba amma ka ce daga mun san ta wannan ta inda insha Allah ba wallahi ba sai ka kara ku ka san ta wannan Allah tuba na gaske shi ne ka bar abin lokacin da kake cikin yin shi kana cikin jin gaɗa abu an ce Allah ya haramta sai ka bari kawai to shi ne Allah ya gane eh lallai wanda bawon shi ne na gari lallai wanda bawon nashi shi ne yake karɓi gaskiya ko ya ka zo mishi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta bai taba ganin abun tashi hankali da irin wuta yace ya ga aljanna bai taba tsammani ni'ima irin haka ba sai aljanna da ya komo ya gansu sai yace anya ko aljannan na Allah an samu wanda zai shige ta dan da farko cewa ai kowa sai ya shiga aljanna da ya koma ya ga aljanna yace anya an samu wanda zai shiga ta da ya gauta yake yana tsoron duk kowa ya shiga nan wurin saboda ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wuta an jewaye ta ne da abubuwan da zuciya take so aljanna sai Allah ya jewaye ta da abubuwan da zuciya ba ta so zuciya tana kyamatar wannan abu to da ya ga haka yace anya akwai wanda zai sha dan ya san mutane suna da cin zuciya za ku ga mutum laifin da yake aikatawa sai a raba ma al'ummar Nijar ta kaf amma sai ya zamna ya rinka maganar laifin wani wanda laifin shi ko masallacin nan bai cika ba shi laifin sai a raba ma al'ummar Nijar ta kaf amma wani wanda yake aikata laifin da bai kai nashi ba ya tsone mishi ido shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake aijin jihadin da yake wannan jihadi shine jihadin nafs ka yaƙi kanka da san zuciya bahaushe yake shi laifi tudu ne sai ka take naka nan ka hango na wani duk mutumin kirki za ka ga layyukan shi sun shagaltar da shi saman kallon wani wani yana kasa ina ruwan shi balle haya zamana yana kasan da laifin wani shi damuwa shi shi ma wani layyukan da yake ya za a yi Allah ya yi mishi shi ne mutumin kirki to ita aljanna sai Allah ya sa mata abubuwan da zuciya ba ta so tana tsakan kwanan ka sai ka ji ladan ya tarbe kiran sallah da kai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un tana kallon da na kwanta tun daga ladan ba kira wai ko mu kwanan na bai na miki biyar sai kin yaya sai ka taso haka nan zuciya ba ta so ba zuciya ta so a barka kai ta kwana ya mun laila babu dadi amma sai a taushe zuciya a tashi ayi kana kallo jika goma na wani tsiya kawai ga kawai ga kaga babu mai ganin ka ka zara hannu sai ka tuna kai amma Allah na gani na in kuma ka mance sai ka dare ka sa aljihu to kaga duka wannan jarabawa ce wallahi ba kowa bane zai iya ketare wannan abubuwan da kake gani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce anya akwai wanda zai sha dan yanzu za ku ga yawan mu daga cikin mu tsora Allah ma a zahiri ne da ka kewaye daga shi sai shi ya ga duk cikin aikin nan ba mai ganin shi sai ya aikata duk abin da yake sai ya aikata to ka gani ya mance da Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi yace fa innam fa innahu yaraka in kai za ku ganin Allah to shi Allah yana ganin ka kaga shi wancan bawa Allah ga yayin ya saba da haɗin kai ya samu wurin da zai lalatar da ita amma tsoro Allah ya haɗu mishi gare sai ya haƙura to kaga asali irin abin da ake bukata kace ka ci ka ci ka canje zamanin ka kace ka su wani tuba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kai shekara 60 bai tuba ba Allah ya gama yanke hanzari kan wannan mutum ba magana tuba gare shi to ai shi rayuwar yanzu ne yayi mai saura babu shi yasa mu dage mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu bar laifika lokacin da muka kasance muna aikata wannan laifuka muna tsaka jin daɗin su sai ne shafa ma'aikatan ku sun yi kawai ga kai duka sake mu ma'aikatan jikka biyar kaga fa ba mai ganin ka in ka yi ma duk duniya ba wanda ya ce ma dan sai ka ce amma akwai shi ne Allah sai ka haƙura ka lura sai ka ga ma'aikaci yana ɗaukar ɗaruruwa babba a ma'aikatai amma mai gadin ma'aikatar ya yi ya kwanciya hankali mai gadin ma'aikatar ya yi ya jin daɗi da shi asali mai gadin bai son haramu shi kuma sai ke duka a cire muku zakka biyu ai shi ne shaf Allah zai shakaba ka wuta shaf haka nan ne haka nan mutanen mu suke daga so ya ba ya shi gabanin mu ba sai ka ga mutum ya sa hannu kawai an gaba da milikan bayan Allah ai babban matsala shine ke cuta al'umma yanzu wa satar da ake tuguma ko ko ake ta tabbata ne yin tsane ba da suwa da suwa da su yi dinnan sai an ce yahu mutu in bum yahu ba fa duk al'umma ne yau suna da haƙƙi ha ba mala wasu sun mutu sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga mutumin kirki dai ba zai ce ku zaɓe ni shugabanci ba mutumin kirki kullum shi yana kyamata shugabanci kai amma mutum ya zo ka ga ya ci bashin banki riba wai dai ya fito takara ku zaɓe shi kuma sau kuke wai bar ku ci kalloli guda biyar kan lokaci ai ƙarya ce shi ya yi biyar in kan lokacin a wata hanya ya biya kawo matakin wannan da ƙarya da cin amana da saɓa alƙawari ka ɗauki yanzu misali riban nan da na ɗan taɓo bayaninta su ba su ma mai da shi komi ba wanda wallahi ce riba ba ƙaramin bala'i ba ne annan muhammad sallam ya ce da mutum ya ci riba na ƙarshe ta dala ɗaya ta ko ta san ma ɗaya ya ce ya yi zunub da mamman da ta haife shi sai ka je banki an tattaro masu mai cire jakar kawai ga kawai ga ka ga kai kaɗai ne kuma riba ce ta ce bari mu sa ta hannun hagu amma baya hana a ci ta sai ka ce wannan ai ban da bukata zuwa gare addini na ya hana ni in ka watsa musu ka ce can ku kuka sani shi yasa malumai ma suke cewa abin da ya kamata shine musulmi ya daga kwan wanda za a rinka ɗaukar kuɗin ajiya shi ne zama daidai sama ga mutum ya daga kwan wanda za a rinka ma'amalar riba da kuɗin shi wanda in kun lura halin da muke ciki yanzu ci gaban da muke da a musulunci har yanzu babu banki na musulunci kaf duk bankunan da ka sani suna mu'amala da riba wai kuma ma'aikatan da ita ake biya kuma hankalin su kwance sai ce ai ma na aiki ne aka biya ni haka nan da aiki kai aka biya ka ta aje san kai bayani ai ne da kun biya ma aiki aka biya ta zo ma aiki sai aka biya ka ko ai shi yasa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mutunan nan wanda yayi tafiya ya shiga cikin wahala gashin jikin shi ya ci kukuye jikin ya yi kura kaya sun lalace a cikin sahara ya ɗaga hannu yana ya ubangiji na ya ubangiji na annabi yake cewa wai taya ne ma Allah zai amsa mishi taya annabi yace abincin cin shi haramun ne gudurin shi haramun ne tsohon shi haramun ne annabi mamaki yake wai taya ne ma Allah zai amsa wannan addu'a to da yawa daga cikin mu haka muke rayuwa dan kasuwa ne da gangan za ka kashe dala 20 da gangan zai yi koma 75 ko 80 in baka amsara baka zuba alji kuma ya san yayi sai ka tambaye dala biyar din nan mu zai da ita wannan dala biyar din tana iya cinye da shagon albarka ko ka ga yana neman kuɗin Allah ya azo mai wani malaki duk sai ya gama tara malaki ya cinye yanzu sai an zo masallaci ana neman mai taimako duk mai cin haramun Allah bai amsa addu'a shi duk mai cin harama haka annabi yake malumai suka ce to haramu ai taka su kashi biyu akwai abu wanda yake shi haramun ne da zafin shi kamar yanzu zina haramun ce akwai abin da kuma ta wurin neman shi ne ake haramun kamar yanzu kai dako na jiya ai haramun ne kamar yanzu kai aiki da za a biyan ka da riba haramun ne ai asali ba kudin bane ke haramun ko amma an yadda ka bi ka samu kudin shine ya zama haramun shi yasa in ka iya ka daga kwanta inda za a rinka biyan ka za a rinka zare ma kudin a zauna lafiya in kuma ba ka da makawa sai wannan kwanta in wanda akwai makawa shine ka daga wancan in ba ka da makawa sai shi duk lokacin da ka zo aka tattaro ma kudin nan ka ji tsoron Allah kake kai ba ka da bukata za ka ji wasu suna cewa ai ka amso in ma ka bar musu ƙara ci gaba za su ci gaban mai gina rijiya ce ci gaban banza ce za su wanda ka bar ma shine zai ka kare kuɗin ka diba wani canji yake da a rayuwar shi da ka bar mai kuɗin har lokacin da ka dawo babu wajibi ne musulmi su harka daga banan da suke a ce ka amso ka gina masallaci ka gina makaranta inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah bai tsarki ne bai amsa abu sai wanda aka yi da tsarki wannan masallaci in an gina da dukiya haramu wallahi Allah bai amsa ba ina rantsuwa da Allah in an gina da dukiya haramu Allah bai amsa ba kuma in kana ta haramun da'a da'a da za ka yi Allah bai amsa kuma jira ake kawai ka mutu ya babbaka ka aikin aiki ne ha to kun ga kana tsakar cin karanta ba babbaka sai aka ce ma ai abun nan da kake haramun ne sai ka tuba kawai ka bari annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka shay'an lillah duk wanda ya bar wani abu dan Allah awwadahu Allah mimma huwa khairun min Allah sai ya ba shi abin da yake wannan Allah yayi alƙawari hakin ka bar abu da Allah sai Allah ya baka abin da yake wannan ka je neman yarinya a ce sai ka aske biyun ce ina annabin ce ma aske biyun kuma baba ka ce sai ma aske ka ba mu ina ji ɗiyan nan Allah sa a gama lahiya kawai ka ƙara gaba ko a ce sallah nan da kuke ƙarfe ɗaya sai kun bari nunan sallah sai ta da sai dai ta lalace kaga kai tsaye an ce ma kai saba Allah sai ka bar wannan abu to balle wanda shi yana cikin yanzu mu muke ma magana wanda yake cikin shi sai ya bari kawai jiya da kake jin daɗin abin nan kawai ka hakura shine zaman ka lafiya dan ya iya yiwa in Allah ya soka da alkhairi ran da kake ka bar abin nan ran nan ne kuma ranar mutuwarka to in ka jinkirta fa a an ce wani Allah ya ce san ta ba haramun da sai kace a kuri ha in kashe wannan saura ba ce ga mu ka mutu da daga nan in sai wurji da ita kace Allah na tuba mala'ika na amsar ranka ya alshe ka rai ne dadi aljanna zaka duk da asar da kai baya amma in kace bari in kashe ta sai ka kashe ma ka wance baka tuba ba ko kuma mala'ika ya zari ran tana gabatin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ka tashi alkiyama kana busawa kwarai da gaske annabi ya ce za abin da ka mutu kan shi za ka tashi sun shigo ku samari ne ana ta an haɗu da ‘yan mata da samari ana ta saba saba ta zo nan an miƙo ma kai har suka ce kai akwai matsala ka ce Allah ya hana kawai ka haƙura ka ce kai in mutu yawa Allah zai mutu yawa amma ka tabbatar in dai baka mutu ba wallahi sai Allah ya ma amma ka kalla da shugabannin wasu saboda ba su da ruhin addini kamar ba musulmai ba za ka ga sun yara matan mutane a gado su shi ke rikin leta da wani ai ku wuce can kawai su zama tashi shi ke duk mutum mai kishi yin ji zafi ya ga wani ya leta da matar shi amma ka kalla yadda mazan ba su damu ba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da bai kishin matar shi alade ne alade ne shi yasa jahalin da muke ciki mu yi kokari mu ji tsoron Allah subhanahu wataala daga an ce mana abu kaza babu kyau mu bar wannan abin da yadda muke jin daɗin shi kan mu ce yo ai kan mu ce a amin tuba malam yake wai hal ya juzu lahu shi ya halitta ga mutum wanda yake baligi ai akhirat tawbati ya jinkirta taubata ya jinkirta tuba wa yaqul ya rika cewa hatta ya hadiya lillah ni ce Allah ya shirya ni malam yace wala ya illu lahu bi halitta gare shi ba an akhira taubati ya jinkirta tuba wa yaqul ya rika cewa hatta ya hadiya lillah ni ce Allah ya shirya ni malam yace daga kaji wannan fa innahu min alamati shiqa duk wanda kaji an cewa na ka bari cewa yake ai shirya ga Allah sai ce alama ce ta wuta duk wanda zaka ji ana cewa ka bari sai ka shi ma wani cikakken na isa wai sai ce ma aljanna ta ne rabu ce ƙarya ce wallahi aljanna ta wanda ya aiki ce mutane su hana idan su kwana su rinka salloli gida biyar ka dora a kai sama kai kace aljanna ta ne rabu ce ai da Allah da aiko annabi ba kawai ya bari aljanna ta ne rabu ce kaka ya zo ne ma wannan kira ta aljanna ta ne rabo ce a a aljanna ta wanda ya aiki ce mara da ta farko da za a ba ma ƴan aljanna shine Allah amincin Allah ya tabbata gare ku Allah yana mara ba da aikin da kuka yi Allah ya amshi aikin da kuka yi sai wanda ke kai sauyi babu komai aljanna ta ne rabo ce yana so da ya kai ka wuta ne malam yace wal ijlan alama ce kuma ta wanda suke min taɓaɓi wa kamsul basira haka da kuma wanda aka shahe ma basira to kai ha duk wanda yake aikata laifi aka ce ya bari sai ce shi shi Allah ya shirya shi to wannan duk wanda kashi wannan kai tsaye alama ne wanda yake alama na ɗan huta alama na wanda aka shahe ma basira Allah muna roƙonka kaka samu daga cikin wannan bayan ai duk wanda kaga ya zaɓi ƙasa to asali shine zaɓi wannan ƙasa a nan ya ga gaskiya kabarin shi daban kabarin ka daban a zama lafiya ko a damun ba tare za a samu ba kowa dai da kabarin shi ba da ka da ka shi kabarin ba ko ina abin da kake so ya shiga ma wai mutane ha kaga yadda kake sallah kana karatun Qur'ani kana jin bauta Allah kake mala'iku jibgan da suke yi haka suke jin dadi bauta Allah suke yadda suke dan alamar sun tashi dadi suke bi suna bauta Allah shi ta jibgar ka babu tasai ta ina ai la ya asu Allah ma amaruhu ba su sam in Allah yake su jibga ba tashi ba yadda kake jin dadi haka su ma suke jin daɗi su ta jirgarka yadda za ka ware ƙarfi ka yi ibada tukuru haka za su ware ƙarfi ka rinka jirga ma mutane ƙarfi wannan su ne bautar su haka Allah ya ce su yi kai ba Allah ya ce sallah ya ce ku yi ba to su jirga ta ce shi ne aike Allah ya ce ya yi tanadin da Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku an kusa kun wa ahalikum nara ku yi kokari ku kare kanku ku kare iyalanku daga wuta Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake yayi tanadin wuta ku an kusa kun wa ahalikum nara wa quduha an-nas wal hijara Allah yayi tanadin wuta wanda wutan nan makamashin ta shine mutane abincin da take ji ta ji daɗi mutane ne dutse da duwatsu wani dutse wanda wasu malamai suna kawo su cikin tsoshi da wanda ga su ga kamar su da yaji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai makamashin wuta akwai duwatsu dutsen ya hushe da kuka kuka yake yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin Allah ya ce la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah Allah ce wannan ayoyin da duki aka san ma da su da ka ga yana da ji da ka ga yana kuka yana kaskantar da kai sani da tsoron Allah wanda ɗan uwa shi saba Allah da kake kallo abu ne wanda yake wanda yake da haɗari ƙwarai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da mutum za a aikata wani zunubi Allah yana mai wani ɗan ɗigo baki ne Allah yana samun wani tashi ne cikin zuciyar shi to tashi in nan ba abin da ke wanke shi sai bari wannan zunubin da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala in kayi sai ya wanke in ka ƙara yi sai a ƙara ɗasa baƙin nan haka haka za a yi ta yi har ya ke zuciyar ta koma baƙa sai Allah sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kalla bal rana ala qulubihim ai zuciyoyin sun lalace ne zuciyoyin sun yi tsatsa ne masu zuciyoyin ma bu sani ba shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa ina muku kashedi dare da zunubi ko yayi annabi ce rena zunubi abu ne wanda yake kai mutum cikin wutar jahannama yake kamar misali rena zunubi a ce duk mutanen da ke nan kowa ya je dauko ice ƙwara guda kai kana kallon lahin da kake ba komai bane ba annabi ya ce in aka ɗauko itacen nan ƙwara guda guda itacen nan ba su isa kone mutum ba sai isa ko to haka ne misalin ƙananan zunubai kana kallon su ba komi ba ne sun jamaimaye ka zuciyar ta gama lalacewa kenan shi yasa Allah yake ce mana wani wuri akwai zuciyar da ƙamma duci da wannan zuciya Allah ya ce ai daga cikin duwatsun ma akwai wanda ruwa ke fitowa daga jikinsu to akwai zuciyar da sabi bushewarta an da duki da wannan zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da wannan abu kaji to da yake cewa sai Allah ya shirya mu sai Allah ya shirya shi to a ita shirya a jiri ta kaji sai ta shirye ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ka kasance kana kira ni kana wa'azi ne a zo a ba hanya ne kakkiya to kai kana cewa sai Allah ya shiga ka shiri wannan bayan an ce ma abun babu kyau koko da wanda bai sani bane sai ce sai Allah ya shiga shi to kai an ce ma abun babu kyau ko an shiri ya inda ko mun san ko kun gane ba ashe kun ga in kai kibari kai ne ka zaɓi wannan abu muna fahimta to in mutum ya ci gaba da yi ko to Allah subhanahu wataala ya kiyaye sai ya kai Allah ya makamtar da zuciya shi yasa wani wuri sai Allah subhanahu wataala yake ta ai ba wai makahu bane wanda bai gani a'a abinda ake ce ma asali makamta shine Allah ya makamtar da zuciyar mutum kamar yadda hadisin da na ce muku hadisin Abu Hurairah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa matakar mutum zai yi zunubi daga ya zunubin sai a dasa wani abu baki to in ya tuba sai Allah ya yi ya yayi wannan bakin daga zuciyar shi in kuma ya ci gaba da yi sai Allah ya ci gaba da dasa wannan bakin har a wayi gari zuciyar mutum baki ɗaya ta lalace to in wani zuciya ta lalace shine kamar wani sai kaji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa zai mu mutum azaba mai raɗaɗi ibnu qayyim yake cewa shi yana kallon azaba mai raɗaɗi shine Allah ya sa zuciyarka ta bushe akwai aikin da in kaga mutum na yin shi zuciyarka ta bushe eh ana ba da tarihin wai wani barawo sun dira gidan wani mutum naman ce wani mutum ne da suka dira sun ɗan hushi ne suka liƙa mutumin cikin gidan shi suka kwasa abin da za su kwasa eh Mansur Sakotanin shi ya kawo ta yace tana cikin cewa alamun nubala yace da suka kwa sun liƙe shi kawai ko yace ai yana jin kamshin tuwo ma gidan suka komo suka fitowa yace suna yin suna kallon yace sai dai ka sakura sai goni ya koma da kote shaf din baki ɗaya bai ci sai ke ta kai me yasa ba ku ta abinci yace wai shi azumi yake yi a haka kake azumi yace shi ma da abin da yake yana tsara har yanzu Allah yace wai shi da abin da yake yana kada ma Allah kofar da yake tsara Allah zai mai rahama da abin da yake yana kada ma Allah kofar da in Allah ya so zai mai rahama yace ana nan wata rana sai yace aikin hayi sai ya ga wannan mutumin sai yace kai ba ka bane tsarawa na ci ai abin da ya ma ina ko haka in ci kuma yanzu Allah ya shirye to kadiba mu kuma yanzu ba mu tunanin wannan kaga shi asali zuciya tashi baka mutu kan wannan ne ba amma wanda zuciyar shi ta bushe kan wannan shi ina bai ganin komi kawai abin da ya sa gaba shine wannan da daga cikin mutane akwai wanda saboda tsananin bushewar zuciyarsu ji ayoyin da za su jawo musu ba su jin ida cike da wani kissa da mala alƙali ce shi ne aka kawo mai shari'a ya yi ta yace mutum ne an kai shi kotu yusuf aka kai kan yaran ne ɗiyan ɗan uwan shi da suka mutu sai aka damƙa dukiya harbe shi ana nan yara suka girma suka ce baba ba mu kuɗin mu yace ai sun shine kuɗin su aka je shari'a to ba su da wani dalili kwakwara amma dai an tabbatar ya ci kuɗin to ba wani dalili kaga matsalar dokar basiri kenan shi wai shi ga gaskiya amma in babu abin da za a kama gaskiya shi kenan sai ai ce musu amma yana ba su shawara su yi Nigeria ne su tafi kotu ta musulunci wataƙila in aka ja mai ayoyi da hadisai zuciya ta karaya malam ce na gama jawo ayoyi da hadisai daga na ce baba ina kuɗin su sai ce sun cinye kuɗi nan nan nan sai na kira babban shi na ce zo yace wannan mutumin ba ba ku amma ku bar shi ga Allah in dai kuna da haƙƙi kan shi sai Allah ya nuna muku tun da tun da rayuwarku ku yi haƙuri kar ku raba zumuncin ku ku je ku bar mu Allah yace sai yake sai ya kira ɗan uwan shi ya gaya muku suka ce babu babu kuɗin mu yace kun cinye kuɗin ku suka ce to babu in dai ka ci kuɗin mu ka shuka Allah ita mun ya ce ma ba sai ce ayya ina kalibi da fiha abada ai wutan ma in an shiga to shi a baki ya ci ne wanda in ya shiga wuta har abada ba ku tsawa duk ya ai ka ga mu bushewa mutum ya ce ma Allah ita ne kace yin sanawa an yi ai duk wanda kaji an ce ma Allah ita yace sanawa duk ya ta bushe kan yanzu ba Allah ita ba ko kan bukatun aka tsiro wa kwamferiya ai ka ji jikinka na rawa in ba ka da gaskiya to balle a ce ma Allah ya yi yace kawai shi in an akwai na talibi da shi ha abada a kawo wancan yana da zai shiga wuta a kawo na abada wanda in ya ji shiga wuta ba magana hitarwa to zuciyar na anya akwai imani ah kaga mutum yana aikata zunubi bai damu ba duk wanda kaga yana aikata zunubi bai tuguma kanshi to akwai alamun cewa zuciyar shi akwai matsala kawai ka je ka yi ta'asa kuma ka ji kaga ai an ce zunubi kar ka dauka wai sai ka kashe mutum ha mutum ma ya wuce ka ce wani mai katar kai gulmar shi ce kai sai ka kira shi ka ce to lokaci ya yi na mai kiran sallah ina